أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 22 ga watan shida hijira 1446 ya yi daidai da ranar 23 ga watan 12 miladiya 2024 alkhairar da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah ya datar da musu abinda yake shirri ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare muna ƙara gode wa Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu ihya ulumuddin islami wanda yake a masallacin monera unguwar bani fondo day jide kasuwar bankane birnin niyami a jamhuriyar nijar muna tafsiri a cikin suratul fatihi tun daga farkon surar Allah ya ba mu iko mun zo aya na 28 yau za mu tashi aya na 29 zuwa abinda Allah ya so farkon aya na 29 a cikin wannan sura mai albarka shine fadin Allah madaukin sarki Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan mu manta ajiya Allah ya gaya mana ya gazgata mafarkin da manzo yayi na cewa za su shiga garin makka suna masu natsuwa ba tsoro a tare da su sun yi aiki sun ƙare wasu na aski wasu na saisaye Allah ya cika wa manzon Allah wani alkawari nashi mafarkin da ya zama gaskiya sannan Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar mana da cewa shine ya aiko wannan annabi da addini na gaskiya manufar addinin manzon Allah ya bayyana akan kowane addini Allah ya cika sa wannan alƙawarinsa duniya musulunci babu inda bai kai ba ko yan mutun ya karba ko dai mutun bai karba ba Allah ya cika sa alƙawarinsa Allah yana son ya sifanta mana manzonsa da wanda suke tare da shi suka yi zamani guda shi sa Allah ce Muhammadur Rasulullah annabi Muhammad manzo ne na Allah wasu malamai suka ce wannan jumla muftada ce wa khabaruhu alladhi ata ba'dahu wasu suka ce abinda yake sabanin wannan wanda muka ishara da shi jiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah walladheena ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari wa'inda suke tare da shi wa'inda suka yi imani da shi su abakar su umar da sauran mu'minai Allah ya ce a shidda'u alal kufare suna masu tsanani akan kafirai suna tsananta wa kafirai ruhama'u bainahum amma suna tausayin wa junansu suna jin kan junansu duk abin da ya shafi a taimaka ma 'yan uwa suna yi amma ba su sassata makafiri kamar yadda Allah ya ce fasawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna da sannu Allah zai zo da wasu mutane wanda Allah yana son su kuma suna son Allah zillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin su fa wa'annan suna tausayawa mu'minin 'yan uwansu sannan kuma suna tsananta wa kafar ‘yan uwansu. Kina wanda duk kagga baya tausayin wannan al'umma ta manzon Allah, sallallahu Alaihi wasallam, bai da irin wannan sifa ta sahabban manzon Allah. Da sahabbansu suna sahabbai sifar su tausayin jurinsu, amma ku duba ku gani yau yadda mutane suke mu'amalantar junansu annabi guda littafi ɗaya ana duban gabas lokaci guda a yi sallah ma babu tausayin juna wannan yanayi sai dai mu roƙi Allah ya sauka mun shi to sifar manzo shi manzo ne sahabbansa sifar su suna tsananta wa kafirai amma wa junansu suna tausaya wa junansu kamar yadda Allah ya ce ya yi halladina amanu qatilul ladina yalunakum minal kuffar wal yajidu fikum ghilza Allah ya ce ku yaƙi wanda suke zagayen ku na kafirai su ji ƙarhi a wajen ku su ji rashin tausayi a wurin ku amma ba ƴan uwanku mu'minai ba yau sai kaga wani yana sallah amma saboda ya samu duniya sai ya amfani da shi a kumtata ma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya saba wa karantarwar manzo sallallahu alaihi wasallam dan manzo Allah yake cewa al-mu'minu lil-mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'da su mu'mini da mu'mini dan uwansa kamar gini ne sashe yana karfafa sashe idan ka ji baka kokarin ka gina dan uwanka mu'mini to matsala ta same ka Allah ya saka gyara Allah yake cewa tarahum ruk'an sujjadan za ka gansu suna yawan ruku'i ga Allah subhanahu wa ta'ala suna yawan yin sujjada ga Allah subhanahu wa ta'ala ya bata gona faɗin minallahi wa ridwana suna neman yardan Allah suna neman falalan Allah da kuma yardansa su wato suna da ayyuka daban-daban da suke yi amma Allah ya ambance su da ayyuka mafi alkhairi kun san mafi alkhairin aikin bawa a duniya ita ce sallah farkon aiki na alheri da Allah zai duba a lahira shine sallah idan sallah ta gyaru aiki ya gyaru in sallah ta lalace sallah aiki ya lalace awwal ma yuhasabu bihi al-ab yawm al-qiyamati as-salah idha salahat salaha al-a'malu kulluhu wa idha fasadat fasada al-a'malu kulluhu farkon aiki na alheri da za a bincike na bawa sallah idan sallar mutum ta gyaru sauran ayyuka sun gyaru idan sallar ta lalace sauran aikin sun lalace to sai Allah ya sifanta su da mafi falalan aiki ita ce sallah zaka gansu daga wanda zaka ga yana sujada zaka ga wanda yake ruku'u ma'ana da yake naya ne akan yawan sallan da suke yi suna yin yawan sallah ga Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ya ce simahum fi wujuhihim min athari sujud alamominsu ana ganin shi ga huskokinsu na daga alamomin sujjada alamomin sujjada mana sifarsu su sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana gane shi ne da yawan sujjada wasu malan su ce simahum ai fi wujuhi min athari sujud ai min al-khushu'i ana ganin khushu'i kankan da kai da ka kalle su za ka ga ba su da girman kai daga cikin alamominsu da ake gani a waskokinsu akwai yawan kankan da kai da tawalu da kuma menene da yin sallah malamai suka ce ita sallah tana gyara huska sallah tana gyara huska wanzu sallallahu alaihi wasallama a hadithi wanda yake mawqufi ne yake cewa man kathurat salatuhu bil layli hasuna wajhuhu bin nahari don mutumin da yake yawan sallah da dare to huskarsa za ta yi kyau da sahi mana zai gan shi cikin ni'ima huskarsa tana haske tana kyalli ga shi ba mai kuɗi ba amma yana da jiki na masu kuɗi saboda sallah tana haskaka shi yasa man aslaha sariratahu aslaha Allahu alaniyatahu duk mutumin da ya gyara boyansa wajensa sai Allah ya gyara mana in abu ya kai mutumin kirki ne kana yawan salloli kana yawan abubuwa to Allah subhanahu wataala sai ya gyara halayenka a waje a rinka yawan kallon mutumin kirki Allah ce si ma hum fi wujuhi kana gane alamomin su a huskokin su min athari sujude na daga alamomin sajjada mana za ka ga alamun masu sallar dare ne saboda huskar su ba ta da tamukewa huskar su ba ta da baki huskar su akwai tawalu da kankan da kai akai ko yanzu in ka duba zaka ga wani komi yana da shi na duniya amma in ka kalle shi sai ka kamar biri gicin gicin huska shi babu alluri ko da babu alluri Allah ka haskaka zukatanmu da kuskokinmu allati dhalika mathaluhum fit tawrah haka misalin su yake a cikin at-taura ana at-taura littafin da aka saukar da shi ga annabi Musa alaihi salatu wassalam haka ne ko to in ka karanta wannan littafi an sifanta manzo da sahabbansa ga yadda suke an sifanta mu yahudawa cewa annabin ƙarshe da zai zo shine manzon Allah wa'inda suka yi imani da shi suna tausayin junansu suna yawan neman abin da suka ci su kare mutuncinsu suna yawan sallah alamominsu kana ganin shi ne ga huskokinsu na daga alamomin sujada wasu malamai su ce alamomin sujada kaga goshinsu cewa suna da yawan sujada amma wannan baya ne marken sallah za ka ga wani bai da kokarin sallah amma goshin shi yayi baki an fahimci Hausa sai samaluma suka fassara nurin da fasarori da dama wasu ka ce a za ka kalli huska suka ga huska su tana da ni'ima saboda sallah tana gyara huska za ka kalli huska suka gane wa'inga suna da tausayi suna da rahama suna da kankan da kai zai dan ka zo a wuri ka kalli kowa kuma ana son ka je wurin mutum guda ne wanda da ka kalli sai ga gurin shi ya kamata ka kalla ka tahi saboda huska shi ne ka duba ka gani to mun ji misalin su a cikin attaura ko to yanzu za a ga mana misalin su a cikin littafin annabi isa wa mathaluhum fil injili misalin su kuma a cikin littafin injila shine littafin da aka saukar wa shi annabi isa ka zar'in kamar shuka ne akhraja shatahu wanda ya fitar da dan reshen shi karami akhraja shatahu ya fitar da dan reshen sa karami shine firahahu kamar kaza idan ta fitar da kwai ran da ɗan kaza ya fito za ga yanayi yana faɗuwa bai da ƙarfi to haka shuka sadda ta hito ta hidda ‘yan kunnen nan guda biyu to shi ne aka rage ya fitar da reshensa bayan wannan ya fita fa'azarahu haka ne ko sai ya ƙarfafa shi azarhu ai shaddan ma'ana shukan ana ba shi ruwa kwana biyu uku sai ga yayin yan kunne sun kai hudu ya hawa da yan rasa amma dai bai karhi ba fastablaza yau da gobe sai shukan yayi karhi fastawa ala suqihi ya daidaita akan sayuwarsa yu'jibu az-zurra'a yana baiwa manoma sha'awa kasan shi manomi lokacin da aka shuka ta kai girmanta in yaji abin yana birge shi kannan su sahabban manzo Allah farkon su za su fara ne da rauni zaka iya zuwa ka tumbuke su sai su fara rassa suna yaduwa sai ya zamanto ba su tumbukuwa amma kana iya ka sare su ana nan a waye gari suka yawaita suka yi ƙarfi sai zamanto ba su masa ruwa don ko ka sare nan to can kuma tohawa zai Allah maɗaukin sarki ya samu dace kun gane misali yanzu idan kai zo ka shuka maɗauki bishiyar dabino in ka shuka shi ka bayar da ruwa ya hito bayan kwana biyu ka zo bai birge ka ba kana aikace da shi ka yada shi kenan an gama ko ba haka ba ne amma in ya shekara yana saruwa cikin sauƙi ko bai saruwa yana saruwa to bayan shekara ashirin sai ka zo ka ce ya ishe ka kana son ka kau da shi yana yi saboda sai an shawaya saboda ya riga ya ka to haka musulunci sadda ya fara manzo Allah su yan kaɗan ne ana musu barazana haka suka yi ta karuwa to su yahu wannan nasara a littafinsu an gaya musu ga mutanen nan ga yadda za su fara kuma ga inda za su kai kuma ga inda sun ka kawo shi yasa yanzu duk abin da za a yi duniya ba wai maganar a ɓadda musulunci da musulmai aka yi ba sai dai a yi musulmai da musulunci sharri a yi musu ƙarya a yi musu ƙage amma magana a kawo da su ba babu shi a babu shi Allah ya samu dace liyaghiza bihim al-kuffar don su kafirai su damu su yi bakin ciki game da menene game da wa'annan sahabbai ya nasu hukansu ina liya riza dan ya bakantar to manil fa'il anan wane ne fa'ili malamai suka ce Allahu huwal fa'il ma'ana Allah zai karfafa sahabban manzon Allah dan ya jiyar da kafirai bakin ciki game da ganinsu ga su dai ba su so amma ba yadda sun ka iya sun kai inda dole a yi da su liyariza bihim al-kuffar domin Allah subhanahu wataala ya bakanta ma kafirai da rai in suka ga sahabban manzon Allah Allah subhanahu wataala ya ce wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati Allah ya yi alkawari ga wa'inda suka yi imani suka yi aikin ƙwarai minhum daga cikin su sahabban manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam magfiratan ya musu alkawarin wata irin gafara ba an shirin azima da kuma lada mai girma ita ce aljanna. Kukula, Imamu Ahmad, Allah ya ƙara rahama a gare shi, da sauran wa'inda suka fahimta irin tashi. suka ce ƙarshen wannan aya tana tabbatar da kafircin 'yan shi'a saboda shi manzo sahabban da Allah ya zaɓa masa Allah ya ce ba wanda zai kalle su ya ji haushinsu sai dai kafirai to duk wanda zai ji haushin sahabban manzon Allah kahiri ne 'yan shi'a suna jin haushin sahabban manzon Allah ko ba su ji a faɗa na imamu Ahmad duk masu wannan aƙida kafirai ne in ji Allah inda Allah ne ya ba da shaida cewa ba mai jin haushin sabon manzo Allah sai dai wanda yake kafiri ne Allah ya kare mu in shiya sun zo fasara wannan aya sai su ce ai Allah bai ce ya gafarta masa sabon manzo Allah ciyaye minhum kun fahimci masa kenan su sun dauki wannan min at-tab'idiyya ce wasu daga cikin su ba duka ba kenan su waɗannan da suka tsine ma to su ka mu samu gafarar Allah da muku Allah suna abin da muke cewa al-Qur'anu yufassiru ba'dahu ba'dha Qur'ani yakan fassara sashin shi da sashin shi ko ba haka bane Allah ce radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ce ya yadda da su kuma su ma sun yadda da shi da suwa ake to ta ishe mu mu ahlus sunna an fahimci Hausa me ake nuhi da min anan abinda ake nuhi da ita su dai Allah ya gafarta musu me yasa muka ce haka saboda Allah ya ce ya yadda da su in Allah ya ce ya yarda da kai ko duk duniya sun ce wasu yarda da kai ba to sai me sai dai haushi Allah ya kare mu da haka Abubakar Umar Ali Uthman da sauran sabon manzo Allah sai dai haushi kuma dai sun dai kowa a yanzu ko baka so ko kana so sun hika sun hi babanka sun yi kakanka wani zai ce haba malanto manzo Allah ya faɗa ce khairul quruni qarni mafi alherin zamani waɗanda na rayu da su su waye rayu da su sun mallabi ne ya lunahum sai na biye da su su ba su kai wancan ba amma su ma suna da alheri sun mallabi ne ya lunahum sai wanda abe da su sai maza Allah ya shiru akwai wata ruwaya aka ce sun mallari ne lunan amma maza Allah da ya tsaya nan kina abinda da yiwu baya ce da in ka sa aka shiga cikin masu yadda madama ba amma kawo ku cikin masu yadda madama ba wai amma wai yanzu ne mutum zai sha shayi wai ya hau yana kwatamci wai yana sukan abubakar yana sukan umar mu muna nan kan ra'ayin imamu na Ahmad duk wanda muka je yana so kan Abakar ko Umar mu a ra'ayin mu kahiri ne muna nan a bisa fahimtar shugabanmu imamu ahmad Allah ya mana jagora kuma kana da wani ra'ayi game da sabon manzo da ka kama bakin ka wallahi sai hin karin ka wada ne wanda ya fi karin ka Allah ka hada mu da su a aljanna to za mu je cikin wa alaikum salam ta cikin suratul fath na'am sallallahu alaihi wasallam to shi yake cewa kamar wajen ya anka ce muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasu sai su ce sallallahu alaihi wasallam shekh albani ya ce ba a taɓa jin cikin sahabbai waɗanda suka yi haka ba amma a cikin malamai akwai wanda suke ganin babu laifi da manzo sallallahu alaihi wasallam ya halasta a yi mai salati a cikin sallah inda har ya zo dalili ingantacce ne mai salati a cikin sallah to dan ambaci sunan shi kana sallah kai mai salati suna ganin babu laifi wal ilmu inda Allah ta su fahimta kenan to za mu zo mm Eliyar giza sai zama lamun ɗin nan, wace irin lamun ce? Mun yi da kuka mu mai ba, mun yi lamun ta'adil, mun yi lamun kai, ko umi ba, ba mu kai can ba ko? To ya giza ɗin nan mansubun ne bi an mutmara wujuban. ba'da lam kun fahimci Hausa sai zama fa'iluhu dhamirun mustatirun fi wujum taqdiruhu huwa to huwa man huwa Allah kun fahimci Hausa bihim din nan jar wal majrur fi mahalli nasb maf'ulun bihi wal ilmu inda Allah yu'jibu zurra yana baiwa manoma mashuka yana burge su kun gane ko kamar yanzu misali ne an ka kawo shi mai noma yayin da ya shuka shuka shi tana ya karama tana ba shi tausai ko ba ta ba shi tausai yana banta in ta fara tasowa yana jin daɗi ko bai ji in ta kai ƙarhinta in yana kallo abu yana birge shi ko bai birge shi to haka sabon manzo Allah suka taso karon farko abin tausayi in ka gansu sai ka kana taka su kawo ce da su amma tahiya ta yi tahiya sai ya zama to sun kai inda sai dai a hakura sai kuma suka kai sun kai inda dole a yi da su to duk da'awa ta musulunci ake take farawa sadda ka fara da'awa kana yi ana ganin to shi yunga ko bai da aikin yi ne kaɗan-kaɗan sai ga kun kai ku biyar ku shidda kaɗan-kaɗan sai a ga toho yanzu dai kan da hiyar suwa ne sai dai a hankula ta riga ta tafi Allah samu dace bari mu fassara aya karo na biyu sai mu shiga suratul hujurat bismillahir rahmanir rahim Allah ya ce muhammadur rasulullah annabi muhammad manzon Allah ne walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar wayanda suka tare da shi sahabbansa suna tsananta wa kafirai rahama'u bainahum suna tausayin junansu tarahum ruk'an zaka gansu suna yawan yin ruku'i ga Allah sujjadan suna yin sujjada yabtaguna fadlan min Allah suna neman falala ta Allah subhanahu wata'ala wa ridwana da kuma neman yadda Allah simahum fi wujuhihim alamomin su suna a huskokin su ne kana gane alamomin su min athari sujudi da daga alamomin sujada nan muka ce ko ya zama to kaga alamu a huska su ta yawan sujada alamomi na huska suna da yawa daga ciki akwai kankan da kai daga ciki akwai hasken huska daga ciki akwai nuna alamun inda ake azago shi duka yana shiga ciki zalika masaluhum fi tawrat wannan da muka fara Allah ya ce shi an misalin da mun ka bayar nasu a cikin at-taura an gama da wannan yanzu an shigo wata magana wa matsaluhun fil injili misalin su da aka bayar a cikin injila littafin da aka saukar da shi ga annabi isa ɗan maryam kazar'in kamar shuka ne akhraja shatahu da ya fitar da yan kunnansa ma'ana da yake farkon fitowa fa'azarahu sai ya yada wannan kunnan nashi duk wanda ya san shuka in ya hito bai wuce ba da kunya biyu ana nan sai ya fara yan rassa kun fahimci Hausa to sai ya saki rassansa fastaglaza sai ya kama ƙasa ya yi ƙarhi fastawa ala suqihi ya daidaitu akan saiwarsa kun sa akwai shukar da in tana karma in babu ruwa me take mutuwa take yi amma in ta daidaitu ko babu ruwa sai ta rayu saboda ta daidaitu akan sai wata ta kai tana tsotsonuwa daga ƙasa Allah ya ce yu'jibu zurra'a yana burge manoma masu shuka in sun ka kalla abin yana burge su liyariza bihim al-kuffar amma Allah shi kuma ya karfafa sabon manzon Allah ne don kafurai duk sadda sun ka gansu sai su ji haushi game da matsayin da Allah ya kai sabon manzon Allah wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum Allah ya yi alkawari ga waɗanda suka yi imani suka aikata aiki na kwarai daga cikinsu ya musu alkawarin magfiratan wani irin gafara a gurin sau ajiran azima da kuma lada mai girma shine aljanna Allah ka karbi daidanmu kuskurenmu Allah ka yafe mana suratul hujurati yan uwa masu girma kamar yadda ibn ashur ibn ashur babban malami ne yana da rubutu akan qawaid da muske da alaka da da قواعد الفقهية فقهي ne malami ne wanda yake karatun littattafansa ya san wani ibn ashur shi yake cewa wannan sura a dukkan littattafai na rubutu da aka yi babu wani suna da aka samu gare ta sai da suratul hujurat sunanta kenan suratul hujurat shi yasa wannan sura a ijma'i na malaman tafsiri kamar su ibn atiyya kamar su imam al-qurtubi kamar su ibn jawzi kamar su imam al-qurtubi kamar su imam al-baqai duk sun tafi akan sura ce madaniya an saukar da ita ne a garin madina in an ka ce madaniya surar da aka saukar bayan manzon Allah ya yi hijira daga maka zuwa madina to wannan surar an saukar da ita ne yayin da manzon Allah ya yi hijira daga maka zuwa madina tana ɗauke da ayoyi goma sha takwas kalmomi ɗari uku da arba'in da uku tana da harufa dubu ɗaya da ɗari hudu da saba'in da hudu kenan wanda ya karanta ta ina da lada mai yawa kuma suratul hujurati tana da alaƙa mai ƙarfi tsakaninta da suratul muhammad sallallahu alaihi wasallam me yasa dukan suna ɗauke da hukunce-hukunce ita suratul muhammad tana ɗauke da hukunce-hukuncen da suke da alaƙa da fatku da Allah ya yi manzonsa ne shafata haibara da ishara zuwa ga sauran futuhat da Allah ya yi alkawari manzo sallallahu alaihi wasallam za ya same shi kuma Allah ya cika wannan alkawari kun gane ko sannan a cikin surar suratul fathi mun ji labarin Allah ya hana musulmai su yaƙi mutanen makka don me don akwai waɗanda suke mu'mine ne ba su sani ba kasu zo su taɓa mu'mine ‘yan uwansu sai Allah ya hana amma za mu je a cikin suratul hujurat inda Allah maɗaukin sarki yake cewa faƙatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah akwai halasta yaƙar musulmai in ya kama kaga suratul fatihi mutlaqan tana nuna muna haramcin ayi fada tsakanin musulmi da musulmi ba ai ko ba haka bane to abin da ka sani a can kenan amma wannan suratul hujurat sai take nuna a'a shi musulmi yana kai matsayin da za a yi fada da shi matukar aka ce mai ga abin da Allah ya ce ya ce ya ki ga abin da zai yi to na Allah ya halasta a yi fada da shi dan a dawo da shi kaga sai ka hada wannan da wannan kenan ka san inda ba a yi kuma ka san inda ake yi Allah madaukin sarki ya mana jagora sannan ita suratu al-fath ta kare ne game da bayanin akan menene akan kyautar da Allah ya masu imani alƙawarin da Allah ya masu imani Allah ya ce wa adallahu alladhina amanu wa amilus salihati ko minhum maghfiratan wa ajran azima to yanzu suratul hujurati ita kuma sai ta zo ta fara bayani akan suwane ne masu imani suwane ne masu imani sai ta fara bayani akan sifofi na masu imani masu imani gashi masu imani gashi sannan a cikin suratul suratul fatih tana bayani akan daraja da Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka manzo da ita da ya bashi nasara akan kafirai da kuma daraja da Allah ya mu manzo ta gafarta masa liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika ma ta'akhkhar wannan daraja ne ko ba daraja bane suratul fatih ta bayyana mana Allah ya girmama annabinsa da aka zo cikin suratul hujurat sai muka ga Allah ya sharrafa annabinsa ya kuma ƙara mai daraja bayan an gafarta masa kuma sai aka ce in shina nan kowa ya yi magana ƙasa mure shi kaɗai za a shi ba don komi ba Allah ya ɗaukaka shi a bashi daraja haka kenan suna da alaƙa kenan manzo yana da daraja ina za a tambaye ka daga cikin darajar shi wace iri a akwai sai ka matso ka fara cikin hujara sai ka ce a ai daga cikin darajarsa in yana nan kowa zai yi magana sai dai shi ƙasa saboda darajar da Allah ya bashi kaga alaƙa ce mai ƙarfi tsakanin waɗannan surori shi sa suratu al-hujurat tana karantar da mu abubuwa kamar haka tana karantar da mu abubuwa kamar haka amma kafin mu san abubuwan da sura take karantarwa ya kamata mu san yaushe ne suratul hujurat ta sabka ko ba haka bane komi yana tahiya da zamanin shi kuma komi in an aza shi a mahallin shi sai kaga eh haka ne za ka ga cikin suratul hujurat bayani akan marasa azanci bayani akan waɗanda za su zo su ce manzon Allah ai muna muka musulunta in ba dan mu wada ba ai kaza ba za ka ga daga cikin surar akwai bayani akan majalala iri-iri akwai bayani akan hada tsakanin musulmai malamai suka ce hakan ya faru ne saboda an sabkar da ita ne fi sanatil wufud fi sanatil wufud lokacin da aka yi fatahu makka ai mutane sun yi ta shiga yadkhuluna fi dinillahi afwaja ko ba haka bane suna ta shiga addinin Allah jama'a jama'a wa'inga sun zo sun musulunta wa'inga sun musulunta yanzu musulmai sun yi yawa da yawa kun ba san ahkamul islamiyya ba san hukunce hukunce musulunci ba to kaga yanzu aiki ya kamu kaiwa na koyar da su kaza wa na koyar da su kaza kafin wasu a kai gare su sun yi wata ɓaramɓara ma wanda su suna ganin a to ai su musulmi ne kun gane misali ko to shi yasa kake gani mawdu'at na na suratul hujurat ya bambanta da mawdu'at na sauran surori inda kaga kathura fiha al-a'rab da yawa sun yawaita amana labarin mutanen ƙauye da sun shigo cikin musulunci da yawa kaga dole ne sai an samu abubuwa da dama ko ba haka bane shi yasa Allah madaukakin sarki yake son ya nuna muna ni kuma ga abu nake son kama daga cikin manufar surar na farko dai akwai at-takmil ta haqiqil iman wal akhlaq wa tasfiyataha an akhlaqil jahiliya cikin surar tana karantar da mu yadda za a cika sa a kuma tabbatar da imanin mutane a kuma tsarkake ɗabi'u na mutane daga ɗabi'u na jahiliya zuwa ɗabi'u na musulunci wanda ya musulunta yau halayensa da ya saba ai bai riga ya rabu da su duka ba to sura sai ta zo ta nuna ko da kuka shigo kun yi kaza ko to ba haka aka yi ba ga yadda ake yi ko ku bar kaza ga yadda ake yin shi kaga sura tana tsabtace halaye na menene na mutane da dama sannan sura tana karantar da mu wasu daga cikin halaye da Allah yake son a bari daga ciki akwai izgilanci kallon mutum ka ce kai waye dan wakaki ko an mahaifinka wanda ba musulmi ba yana rabuwa da wannan bai rabuwa wanda ya daɗe cikin musulunci ya san wannan haramun ne ko bai sani ba ya sani to amma inda sanadin lufud ne aka saukar da sura a cikinta akwai bayanin to ku da kuke sabin shigowa a cikin musulunci banda izgiranci musulmi yana yi ɗansa mugun suna wanda ba musulmi ba kowane irin suna yana sama ɗanshi to ku sabin shigowa banda mugun suna shi yasa a cikin surar akwai bayanin kadar a sanya ma 'ya'yan musulmai mayagun sunaye wanda ba musulmi ba ya san matsayin giba bai sani ba da suka shigo sai Allah ya ce a cikin wannan sura a gaya musu a musulunci banda giba banda giba da abubuwan da suke kama da wannan Allah maɗaukin sarki ya samu dace shi yasa a cikin surar ita kadai sai da Allah ya kira mutane da sunan imani sau biyar ya yi hallabi na amanu an maimaita su a cikin surar nan sau biyar sau biyar to missa shi ne tambaya wani yana tambayar ka don me a cikin suratul hujurat ita kadai shafi biyu da rabi amma sai da aka maimaita kira ga masu imani hasso biyar malaman tafsiri suka ce wannan abun ya faru ne liyu'akkida annaha tunadi ila tahqiqil iman da a tabbatar maka ka sani cewa sura an saukar da ita ne dan kira ga tabbatar da imani a zukatan mutane inda sabin shigowa musulunci ne to yana dole a mu'amalance su da abin da zai makana imani a cikin zukatansu yana daga ciki Allah maɗaukin sarki ya mun jagora to sai mu fara a farkon sura bismillahir rahmanir rahim suna Allah mai rahama mai jin Allah ce ayu halladina amanu ya kuma su imani la tuqaddimu bayna yadayi Allahi wa rasuli kada ku gabatar da wani al'amari na aiki ko na magana gabanin umarnin Allah da manzonsa wattaqullaha ku ji tsoron Allah inna Allaha sami'un alim Allah mai ji ne kuma Allah masani ne malamai sun yi sabani akan wannan ayar akan wa aka saukar da ita wasu malama suka ce an saukar da wannan aya ne akan sirri na abubakar da ya sirri na umar akan kabilar tamim lokacin da wannan kabilu suka suka musulunta inda mun fara surar dan kowa ya sani shekaru ne da aka ana ta shigo musulunci sai wanga sarki ya zo da duk jama'a shi ya zo su musulunta ana nan kafin su karɓi musulunci akwai wasu jama'a su ɗaruruwa da wanga ya ta wanga shaita to lokacin da banu tamim suka zo suka kawo kansu za su karɓi musulunci yanzu sun karɓi musulunci suna buƙatar shugaba sai da na abubakar sai ya ce da su ƙaƙa bini ma'abat shi zai zama shugaba ku ta mun ɗora ƙaƙafin da ma'abar da ya zama shugabanku sai sai na umar yake cewa a umai a wannan umayyatu bini husin shi ne kamata ya zama shugaba yanzu wannan ya kawo nashi shugaba eh uyayna uyayna tu bini husin shi ne zai zama shugaba sai da na umar ya ce ga wannan sai da na abokan ya ce ga wannan sayyidina abubakar ya ce da sayyidina umar ma araka illa khilafi ba na ganin umarnin da kake ba su sai dai ya saba mana inda na riga na dora wannan ne akwai abin da yasa na dora shi sayyidina umar ya ce ni kuma ina ganin ya kamata a dora wannan ne a maganganun su sai zama sauti ya ya daga na ɗaya kenan na biyu aiki ya yawa manzo sallallahu alaihi wasallam yana buƙatar masu tashi aiki ko ba haka bane ga wa'annan ga wa'annan ga wa'annan to sai Allah shi bai kawaici Allah baya kawaici sai ce a kwatsa ku a lamarin addini ɗan biyu ne kakkuci a yi kaza ko a bar kaza kafin manzo Allah ce ga yadda za a yi da kafin ku ce wane na ko wane ne to ku saurari abin da manzo Allah zai ce ko ba haka bane amma inda ku riga kun gabatar to an tsaida daga yau kan wanda ya gabatar da wani abu kafin umarnin Allah da manzonsa wasu malamai suka ce sanadiyar hakan aka saukar da wannan aya amma ayar ba ta taƙaito a nan ba har duniya ta nade tana aiki ma'ana alamari na addini ko menene kakka gabatar da zan yi kaza ko zan bar kaza in babu hujja daga gurin Allah ko daga gurin manzonsa kina a dunkule aya tana hani ne akan bid'a shikenan ko ba haka bane kaka taba cewa ai kaza babu hujja shiga gaban Allah da manzonsa ne shi yasa an muke tausaya ma ƴan uwanmu sosai da suke dagewa akan sai sun yi wani abu kuma ina hujja babu babu na ga ya kamata babu na ga ya dace a musulunci wala babu wannan abun da a cikin musulunci shine ya manzon Allah ya ce ayi yaya Allah ya ce ayi in dai ba kai haka ba to la ka sa kanka matsala iyakar ta kenan ya ayyuhal ladina amanu ya kuma su imani la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli ya kuma su imani kada ku gabatar da faɗan wani abu na magana ko aikata wani abu na aiki kafin umarnin Allah da manzonsa amma aikin yin haka bai taɓa yiwa sai da tsoron Allah shi sa Allah ce wattaqullah ku ji tsoron Allah inna Allah sami'un alim Allah mai ji ne ko masani ne kun ga abar bid'a in ba Allah ya ma arziki na takawa ba wallahi baka ibarin bid'a da yawa ƴan bid'a sun san abun nan da suka yi babu hujja amma saboda babu takawa sun ki su bar wannan abin haka mu ta roƙon Allah Allah ya ƙara mana takawa ya ayyuhal ladina amanu ya kuma su imani la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi kada ku daga sautin ku yayin da kuke magana fawqa sautin nabi ya zamo sama ga sautin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam kada ku yi wannan. An fahimci Hausa? Ina ne. Wala ta ci haru da hobil ƙauli, sannan in kuna magana da manzu, kada ku rinka bayyana magana a gare shi, ka jihari ba'adikun liba'ad, kamar da sashen ku yake bayyana mu sashe magana. an tahbata a'malukum sai ayyukan ku su lalace wa antum la tash'urun alhali ba kuma sani ba a haddi ko ba haka wani an ce gonga munzo sallallahu alaihi ya wuce wasa ka zo gaban manzo kana magana kana daga sauti laihi ne laihin yana ma iya lalata aikinka duka ka sa ladabi ka san ka zo gurin manya ladabi kaga babu addinin da ke koyar da ladabi ilin musulunci ku yi ladabi a shugabanninku matuƙar suna umarninku akan sunna da abin da Allah ya ce ku ƙi musu ladabi to laifi ne manzo sallallahu alaihi wasallam ba ya rasu ba suwaye magadansu sai ka zo don kana ganin kai ne alhaji wane kai ne mai kaza inda shi malam bai da ko sisi sai ka zo kana tsawa kana faɗa abin da kake so ya saba makarantarwar manzon Allah ya saba mu umarnin Allah kamata yayi inda har ya wakilci annabinka in yana idda sakon annabinka ka sauke ƙasa ka bashi girman da Allah ya bashi ya hanka haka sai a huta dan gane misali badan tayar da na kwana wata rana malaminmu a Legas ne. To, Allah ya jarabe shi da babu, amma akwai karatu. Yana ba da sallah, da ya yi sallah sai ya jada satar istira. Akwai wani alhaji duk shi na aka jin magana shi. In yi magana ba a tashe ta. Yana sallah mai sallah sai alhaji ya tashi yana ta yi mai faɗa cikin masallaci. Ya yi haka aka sallah. kaza kaza kaza mu kakkare kakkara mu irin wannan sai da Allah ya kamata ya kamata na mala ya gama zikiri da shi kai sai ya koma kofar da alhaji yake yake hita ya zo ya tsaye shi sai da alhaji ya zo sai ya kama riga alhaji daga sama har ƙasa sai ya rike kan aka kama mulka burka alhaji ya kasa kubciya kowa ya taru malin da Allah ka saki yace zan saki amma sai kowa ya tsaya ya saurara yace sai na tambayi alhaji in alhaji ya bani amsa ina sakin shi yace alhaji ka yawon duniya ko baka yace yayi yace da Allah da kai yawon duniya karatu ne kai yawon duniya yi ko kuma neman kuɗi ne yace neman kuɗi yace to ni na yawon duniya na karatu in yi sallah wai ka ce kai baka ga wa sallah ba jama'a yayi suka ce bai wacce to da yau na bar ba ku sallah a masallacin ku ran da yake bani labarin nan ya zo da wata irin mota daga baya sai Allah ya mai arziki ya zo da wata irin mota ne yake ce ya zo ya sayi wasu kaya miliyan goma na ba sai da mai ba da yake bani labarin waye ke ba da arziki shi yasa nake ce muku ustazai wai kakku dauka fa an tsaya haka fa a'a Allah sa mu dace aini na sha faɗi nake muku wallahi wata rana in mun zo muna karatu in ka ga an faki motoci ne sai ka aza saidawa ake kuma duk na ustazai ne Allah za mu dace to yanzu ina ne muke akwai lokaci an ce lokaci yayi dama yau mun ce za mu yi minti 40 ne kuma abinda an kai Allah sanya masa albarka in Allah ya kai mu daura ta gaba sai mu tashi farkon wannan sura zuwa inda Allah ya so Allah ya karba mana abinda muka daidai Allah ya ba mu ladan shi da muka kuskure Allah ya yafe mana